على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya tsawon wannan rana ta Laraba ashirin da shida ko? Yau na wata? Kamar ashirin da shida ga watan Bilkada, hijira na shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a kalandar nasara kuma kamar bakwai ko bakwai ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da ɗaya to kamar da aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu wannan littafi mai albarka na tuffatul maudu ya kamil maulud wanda littafi ne wallafar babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya masa rahama wannan kuma shine darasi na hamsin da biyu a cikin darussan wannan littafi muna cikin fasali na tara ko babi na tara fasali na shida wannan fasali na shida malam na tattauna mana ne dangane da tsara wa juna fahimta da malamai suka yi dangane da yi wa yaro kaciya a kwana bakwai an haifi yaro bayan zagayowar kaci sai a yi mashi ko kuma kamar yadda wasu malamai ke cewa kaziyyar tana zagayawa ne akan safani ko fahimta da malamai sun tsara wa juna sani dangane da halaccin yi wa yaro kaciya daga haihuwa zuwa bakwai wasu na ganin makaruhi ne a yi yayin da wasu ke ganin halaccin a yi da aka fa wani su babu ne a cikin wannan malam ke koro mana bayanai da malamai suka yi dangane da waɗannan mazhabobi guda biyu mazhabar masu ganin halacci da kuma mazhabar masu ganin karhanci za mu tashi da malam ke sa wakala bi ahmadu yana ishara zuwa ga maganar shi ɗa ga ahmad ibn hanbal wanda yake cewa ya tambayi mahaifin shi ya ce wa kalali ahmad mahaifina ya ce ma na ibn hanbal kenan bala gani labari ya zo ma anna sufyan al-thawri al-imam sufyan al-thawri sa'ala sufyan ibn uyayna ya tambayi sufyan ibn uyayna dukkanin su manyan malamai ne fi kam yuktalu sabi ga tambayar dai fi kam ita wannan kam din ana tambaya ne game da adadi da ita in da ka ce kam kamar ka ce nawa adadi nawa to shi ake tambaya game da ita cikin adadin waɗanda shekaru ne za a iya wa yaro kaciya fafa da sufiyanu sai sufiyan ibn uyayna wanda aka tambaya ce lau kuntu lau da ma dai na ce mashi fi kam fatana ibn umar bani cikin shekara nawa kusan sura yake ce mashi cikin shekara nawa da ma haka na ce kenan ko cikin shekara nawa dan umar yake wa ƴaƴan shi kaciya saboda cewa fi kam fatana ibn umar bani za ta fito da amsar da ake da kishirwar aji amma ka zo ka ce a shekara nawa ake ma yaro kaciya sai ce maka bai sani ba ka ga ya kace tambayar ka shi kenan amma sai ka ce mashi Abdullah dan Umar a shekara nawa yake wa yayan shi kaciya wannan ba zai ce bai sani ba dan ya sani sai dai ya faɗa maka shekara kaza ko kuma ya ce maka eh yana musu a kwana bakwai yana musu a wata ɗaya da sauransu amma ga wasu suna ga kaza suna kaza kaga dai ilimin da ya samu fakala bi ahmad sai abu ibn hanbal yace ma kana aqiyata sufyan ibn uyayna kai ka lura da kaifin hankali nan ce alkai al'afiyatu shi ne alkayyisu shi ne da ke da kaifin hankali da tunani alkayyisu kai dubi zuwa ga kaifin hankali da hangen nesa irin na ibn uyayna hina yani hina qala law law kuntu law fi kama qatala ibn umar bani shi san ibn uyayna ya nuna kwarewa da kaifin hankali da ya ce mashi dama kaza na ci mana nan abin da yake sun nufi shi ne lokacin da shi sufiyan ibn sufiyan sauri ya zo ya tambayi sufiyan ibn uyayna a shekara nawa ake yi wa yaro kaciya shi sufiyan a sauri shi ma malami ne hamshaki kuwa to kaga yanzu tambayar da yayi ba tambaya ba ce irin ta muta ina ga nazari da ce ko wannan ilimi yake so ya iya yi akwai wata matsala da yake so yake ka to kuma ni ma a lokacin da ni kuma sai in ba ta amsa da tambaya irin an maka tambaya madadin ka ba da amsa sai kuma ka yi tambaya ya zo ce maki ya kana maka launi sai yaro ya kai shekara nawa ake yi mashi kaciya ni kuma da sai tambayin ce to amsar ka yi ta ce ba na amsa abla dan umar a shekara nawa yake yayin shi kaciya duk amsar da ka bari ita ce amsar ka yadda kake kyautata zaton na sani shi yasa ka tambaye ni haka ni ma nake da tabbas na san ka sani shi ka tambaye ka yace akbarani akbarani isma ibn isam isma dai isam ya bani labari haddathana hanbal annaba abdullahi ibn hanbal ya bani labari cewa lallai ahmad ibn hanbal wanda ke cewa abu abdullah ya ce wa in katana yawm wa in katana yawm sabi'i fala ba'as idan mutum yayi yaron shi kaciya a yini na bakwai fala ba'asa babu laifi babu laifi wa inda ma kare haƙul hasan alhassan da basar ya kyamaci a wa yaro kaciya a rana ta bakwai ne kai la ya tashabba a da yahudi dan kada shi mahaifin da ya yi wa ya ɗan nashi kaciya ya yi kamanceceniya da yahudawa amma sai muna hamba da ya bayar da an sake cewa wa laisa fi hada shay'un babu komai cikin haka babu komai kuwa ni saboda me abinda mutum zai yi daga cikin ayyukan da yahudawa suke yi to za a kalli cewa mu shari'ar mu ne take shari'ar mu ta hana sai mutum ya aje hanin da shari'ar mu sai dai dauki yahudi ya kwaikwayon su kaga man tashabba da komai nan za ta zo amma za ka sami yahuda na da wasu ɗabi'u ko wasu ayyuka da suka gada ko kuma suke yi ko kuma suke cewa sun samu a littafansu mu ma wannan al'ummar ta mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu kuma an umurce mu da ni yanzu mu ba gwamma da cewa shan an umurce su da haka mu ko an umurce mu ba za ba a shari'ar mu ta ce mu yi to za mu yi ba gwamma da cewa wannan baya yi wannan baya yi shari'ar mu ta hana mu ba gwamma da cewa can suna yi ko ba sa yi me da shi yake so a gane malai ke cewa wannan maganar za a sami mutum da yake samun ta cikin tabakatun muna abiyana a mujalladi shi na uku ita akbara ne muhammadu ibn ali haddasa na salih ibn annahu qala li abi salih ibn ahmad ibn hanbal yace lallai shi ya ce wa mahaifi yuqtanu sabiyu li sab'ati ayyam yace baba ya halatta a iya wa yaro kaciya a kwana na bakwai kana sai ibn hanbal sai yake cewa yurwa ni da hasani annahu qala fi'l al-yahudi duba ku ji amsa da ya bashi yace to an ruwaito daga hasan cewa yi wa yaro kaciya a kwana da bakwai aikin yahudawa ne sai sai an ruwaito a baya mun mutu da aka tambaye shi shi hasan al-hasan wannan abin nan al-hasan al-basri wane ya ji daga gare shi cewa yin kaciya a kwana na bakwai makaruni ne kaga ce ce babul basari ina wasu mutanen basara wanda kaga wannan yayi ba zai yi muka tantance su sai mutanen basara ba to shine yake ce mishi ba ka dai sani an ruwaito al-hasan al-basri yana cewa yi wa yaro kaciya a kwana na bakwai kwaikwayo ne ko yin aiki ne irin da ya wannan matsalar shi Salih ya tattauna ta a littafin shi na Masail Ahmad da riwayat Salih yake akbarani akala wa su'ila wahab ibn munabbih an dalik an tambayi wahab ibn munabbih game da haka فقال في شيء ما يستحق ذلك في اليوم السابع shi ibnu munabbi yana ga ai an ma so yi wa yaro kaciya a wannan rana ta bakwai sai faɗi ilal dalilin da ya sa yake ga haka na daidai ne kifati ya adab sibiyani saboda saukin kaciyar ga yaro yau ya kare yana fallara in bai da kasan da shekara bakwai na fallara ba za ka ji ba to abu ne mai sauki a wajen sannan da za a yi mashi kaciya a ranar shi ta bakwai a samo ɗan shekara bakwai a yi masu kaciya tare to sai ta ɗan kwana bakwai ta warke da tsohon labari ta ɗan shekara bakwai ta bari kai ko da ma wata bakwai ba ma shekara bakwai ba to shi ne shi wa ke cewa to an ma so a yi wa yaro kaciya a rana ta bakwai da khidmatin ya adab siriyan saboda saukin kaciyar ga kananan yara fa innal mauluda domin shi yaro sabuwar haihuwa yulad wa huwa qadirul jasadi kulli ana haihuwar shi cikin shi wa huwa qadirul jasadi kulli cikin shi baya karbar sako na rauni an ce qadir mu yanzu wanda ka fatar shi ka tungula zai ta ya kusa zai ji ta kira na wata allura ko ta kaya zai ji in ka faso mai da ruwan zafi zai ji in ka manna mai kankara zai ji sanyinta da sauransu saboda fatar ne fatar ta riga ta gama kaiwa makuranta ta karbi duk sakonnin da ake so ta karba to amma fatar karamin yaro daga haihuwar shi ita ba haka take ba wannan kuma hikima ce ta Allah aka yi ga dama yake halittar yaro ka koda gabbai sai da gaban da yaro ke zuwa da su sun fi na manya to shine yake cewa saboda shi yaro jikin shi a lokacin baya karɓar jiki ne wanda yake ba a dunkula ba ma'ana kamar a sake yake baya karɓar sako na nan ne ba zai fiti na nan ba samu nan tamasu din ba da ya ce to adama ma a sabahu saba'a yaro baya jin raɗaɗin abin da ya same shi har tsawon kwana bakwai tinkirin da kwana bakwai ne kamar bayanin da alimamu shafi ya yi wanda mun aka yi toshi ba a darasin mu da ya wuce cewa daga ranar da aka yi zuwa rana ta bakwai yaro baya sanin me ne ke faruwa to yana yake fahimtar wa abin mu nan ne ta daga ranar da aka yi shi sai a zuwa ya mashi kaciya har zuwa ranar shi ta bakwai saboda khifatu da khitani alai kaciya ta zama shi wani abu ne mai sauki wai zalim yuktakana bi zalika wahabu yake alimamu wahabu yake cewa to idan ba ku samu yi wa yaro kaciya ba daga haihuwa zuwa kwana na bakwai fada'uhu hatta ya kuwa da Allah ku kyale shi har sai ya yi kwari ba za a mace a wata ɗaya ba ba za a mace a wata biyu ba ba za a mace a shekara ɗaya ma kila ko da shekara ɗaya shekara ɗaya ma ba a yayi shi ba ko kaga za ka haɗa mai gashin yunwa ga kaciya ta hana shan mama yadda ya wuce wannan tsakanin to sai a haƙura a bari a yayi shi a bari ya iya tafiya a bari ya kama abinci yau wato in ya kai wannan gabar a lokacin sai ta sai mashi kaciya kaga shi wannan fahimta ce ta annabi wahab kuma yayi ta'dila din ta mana ya kawo dalilin da yasa wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir a cikin littafin al-ishram yake cewa zakara wa waqatal khitani wannan a wani bugun haka ya sanya ibn mundir ya hakaito wannan magana sai ke cewa zakara wa qatala khitani ya ambaci lokacin kaciya amma akwai bugun da ya zo da ya ce qala ibn mundir ibn mundir ya ce sai ce wa zakara wa qatala khitani sai ya ambaci lokacin kaciya wannan bugun ya fito da safan karara ya fito da safa to da ya zo da ya ambaci kamar ka ce ya kulla baji ko wani kauci don bayanin wani lokaci za a yi wa yaro kaciya Allah ya azabta ka da ta namiji to shi za ka yi mashi kaciya ga abin da ya faɗa ya ce waka jan talaf malamai sun kara wa juna sani fi wakati da haitani game da lokacin kaciya fa kare har sa'ifatun ayyuhu kana sariyu yawma sabirihi wani bangare na malamai sun kyamaci a yi wa yaro kaciya a kwana na bakwai wani bangare kare hazalika al-hasan al-basri al-hasan al-basri ya kyamaci haka wa malik ibn anas da malik ibn anas khilafan ala al-yahudi sun kyamaci haka ne don mu yi kokari mu ga cewa mun saba wa yahudawa kenan don mu saba wa yahudawa shine ya sa suke to karmi kaciya a rana ta bakwai daga haihuwa zuwa kwana na bakwai mata ya kawo suna da malik a nan kuma ya rike fahimtar shi kuma ya rike galiban abin da mazhabar shi ma take nuna akai shine babban darasi na mazhabar malikiya kama akwai wurin da shalman malik ya bada wani ta'alil din kuma na daban daga cikin ta'alilan din da ya bayar yake cewa abin da ya sa kuma ya kyamata ya wa yaro kaciya daga haihuwa zuwa rana ta bakwai don tsoron kila yaron ba zai iya ɗauka ba bayan ya faɗa wancan cewa akwai kwaikwayon yahudawa kamar ka iya cewa to ba zai iya zama dalili ba shi kadai saboda za a zargi mutum ya kwaikwayi yahudawa ne idan wannan abu su kadai suke yi mu kuma jara da kuma ba su tsara mana ba to alhali wannan kuma aka san haka ne to sai yake cewa to kuma zai iya yiwa yaron ba zai iya juriya ba to dan kauce matsalar yaro ba zai iya juriya ba sai a shawarci ahadin zikiri a samu masana a tambaye su ga yaron nan ya kila ba ya kai shi da girman da ya kamata a ce mai jinjiri da shi ba saboda wata lalura ko wasu dalilai sun yana ciki kila ba ya kai shi da gamsasshiyar lafiya da zai iya ɗaukar kaciya ba kila kuma a'a duk ba ta yakan warbi amma a daidai lokacin da aka haife shi bai dace a yi kaciya ba to kaga wannan ahadu zikir ne masana su ne za su bayar da shawara to kuma a lokacin bin shawarar shi ke dole mafita wani abu da za a yi a waje ko aka fi shawarar su kuma ketare iyaka ne mutum zai iya samun zunubi a tsakanin shi da mahalicci fakada sauri asibanu sauri yake cewa huwa katsarun ai hadari ne ma ina roka shi a kwana bakwai to kake koma an ce juya ya ce to gagarin kudin ko in ji mata kawai kada malikun Aliman Malik yake cewa wa sawabu fi khilafil yahudi qala wa amatu ma ra'aytu al fitan na idza asjara wa sawab abinda dai yake shine mafi inganci fi khilafil yahudi kada ai wa yaro kaciya kwana na bakwai ko dan a saba ma yahudawa Kala sai ce to amma fa wancan ba zai iya zama dalili shi kadai ba wa amatu ma ra'aytu al fitan bi baladina mafi yawan abinda na gani na al'amarin kaciya a garinmu iza asgara ana wa yaro ne idan ya fara fanfara wani lokaci yaro ke fara zubar da hakora ya canza wasu shekara na ko ba a haddatuwa da an mutu wurin kila biyar ko ko shida haka canza hakora ya fara can ya fara ya fanfara bakwai ko daga shida ma ana iya fara to sai mamma da yake da to mu a garin mu haka ake mu a garin mu haka ake da a jira sai ya fara fanfara da a lokacin sai ya mashi kaciya sai dai wannan lokaci ya dan daga ya san zatin jiki shi da sauran shi ma akwai irin nashi fa'ida kuma ka zo wata magana mai muhimmanci a nan da shari'ar malikin ya faɗa wannan magana mutum zai same ta a cikin al-zakul munir ga wasu littafai mana musamman ta tattauna game da ma'anar kalmar sai suke cewa su ka duba yadda ma da ya jiki na rubuwa ga garin urfi na da tasiri kwanakin ba ta misali har ma yana daga cikin manya-manyan ka'idoji na alkawarin da ka iya hamsa na biyar ɗin shi ne al'adatu muhakkama al'ada ita ma tana yanke hukunci da za ta yi misali ta ɗauko wani balarabi daga saudiya ko daga yaman ko daga masar ta zuwa ba shi alƙali a kotun garin nan zai ta kwaɓa bai san al'adar mu ba bai sani ba wani abin ga ayar da hadisin su amma kuma kila ba ayar da hadisin ba su za su yi wanki ba su zai aiki ba ko kuma ba ayar ba hadisin kawai kila sai a hararo a masar ya aiki misali ya zo ya ce to mace ta kawo karar mijinta ta dawo anguwa ya kushe mata kofa ya ce ka koma gidansu kan ila sai harar su su a garin su ai kana auren mace gidan ma ya zama naka ta ce ya miji ya ce ranka ya rike gani to ba ta makullin gidan sai kuma ba ta fara sauran koyo gidan makota kaga mu ne yayi wannan hukunci ai ya san wani da yawa tun zalin yayi yawa mu nan ba al'ada bane ko kuma da zo ce ai yana matsa mata wai sai ta yi masa girki shi kuma a garin su ba ka ake yi ba duk talaucin da zai kana ko mata da girki ko sai zo ce to yaya idan muke samun tafiyar masara ke wannan kuma kes din ka ne ka dauko mata me yayi to ya dafa ne me yakin da dafa ne in ba rufu za ya kwanciya to al'adar mutanen tana da tasiri wannan suna ta haka a kalmomi har a kalmomi ya ga yanayin yi wata maganar kai a garin ku sai ka zo wannan maganar ba ko dai zagi ne ko rashin kunya ko kuma dai ba dai magana ba ce ta manya ta masu mutunci kama wani ruhu sai ga magana ce kuma ta masu mutunci magana ce ta masu kima ban magana ce masu abakiya wal adana mutane suna tasiri to shi ma kaga ce a garin mu Al-Imam Malik idan ya ce a garin mu yana nufin garin Madina garin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Ahmad ibn Hanbal lam asma fi dhalika shay'a Ahmad ibn Hanbal ya ce gaskiya ne ban ji komai ba game da tantance lokacin kaciya wannan magana tana da muhimmanci wanda yake ba a kaciya sai ya ya kai shekara shida biyar shida bakwai shekarun famfara wani ya ce sai gab da balaga wani ya ce a ya ma halatta daga aihuwa zuwa kwana na bakwai na ce daga rana ta bakwai ne ya halatta zuwa sati da wasu sati biyu wata da wata biyu misali amma da wani hambali ce su dukkanin su ba wani mai kwakwaran dalili tabbatacce na nassin shari'a saboda idan aka ce inda akwai nassi wannan jayayyar ma ba ta da mahalli la qiyasa ma'an nas ita ce ka'ida in akwai nafsi a hannu to maganar kiyasi ma ba nan babu babu babu maganar wani kiyasi to shine yake gaskiya ni ban ji komai ba game da al'amari na kaciya wannan kuma ladabi ne yake koya mana ana cewa me malami ko mai karantarwa ko dalibin ilimi ya koya ya saba wa kanshi da la'adari ba kunya ba ne duwa yanka ba za ka iya sanin komai ba duk ka gama in in kullum da daddare za ka karanta shafi ɗari biyar na littafi to haka mutum za ka karanta littafin duniyar nan ba ai yanzu wani ma fasoti ne ba ma fara sauko daga kanta ma fara tantan ta ra'ayi da hakiki na abu da ya fito ba kuma yana da matuƙar muhimmanci na ga wani malami da ya rubuta kan takafa islamiyya shi gaba irin na musulunci kanta takafa irin ta musulunci wanda duk duniya har yau ba a yi ba muka lura musulunci shi ke da wannan ci gaba yake cewa a tarihin musulunci ne ake da wallafe-wallafen da babu wata al'umma da ke da irin ya za ka iya zama farfesa da fotokofi da jarida sai yan farfofi na jonas duk za ka iya zama farfesa amma ba za ka zama farfesa addini ba da ta zama kai ta ba ba zai yiwu ba ne ba zai yiwu ba to shi ne yake cewa a tarihi an samu wani malamin addini ya rubuta littafi ɗaya ɗan godin dubu hudu amma na sai gidan tarihi a yanzu kaga wannan radda zai fito kasuwa ma ka yanki da sai gwamnati ko kuma ina marar ima rako to ka je sai mai godin talatin hamsin an ce maka gida dubu ɗari yaya in mai godin dubu hudu ya fito shi ko ba sai ma an yi mutu mutum ɗaya ya zauna ya rubuta kaga ba ya ce in ba a sakafa ta musulunci ba shi za ka samu wannan gidan boko sciences da art da humanities ba wannan abin nan da za ka yi gama digirin ka za ka ɗalibi ya gama digiri da photocopy radda aka yi jarabawar ƙarshe ka je hostel ka je baka ci koko na sayarwa masu ko sai da kamuwa ba an tawo watsarwa an wuce semester dan ba za a taba dawowa ba dan da malami zai dawo da question din da ta wuce sai da da sun yi zanga zangan da mana yana so su fadi saboda abu ne da ma na photocopy da abin nan sai da gare shafi dari biyu dari uku sai photocopy shiga karba sai kike na masha Allah an gama wuri kuma in ma ka haddace ko baka fahimta ba yanzu ka zazzaga maki yadda kiristoci ke cewa back to sender sai insha Allah za ka tsallake to sai Ahmad ibn Hanbal sai yake cewa dan asma lahlika shay'a a daidai lokacin da shi bai samu wata magana ba amma daga bisani za ga yana da matsaya yana da maganganu da yake da su akalla yana da matsaya guda biyu cewa ita kaciya na tana da lokaci na wajabci tana da lokaci na halarci lokacin halarci daga haihuwa za ka iya wa yaranka lokacin wajabci shine dabdaba na yaro ko uba na so ko bai tsaro mutum dole ya yaro kaciya dan kada ya saba wa Allah to kaga ya daga baya ka matsaya kenan wa kana da ibn sa'd al khitana da gulan ma bayna sab'i sinin ila al ashara Allah ibn sa'd yake cewa ita kaciya ga yaro tana farawa ne daga tsakanin shekaru bakwai zuwa shekaru goma kana yace wa kad hukiya makfulin an aka yi daga liman makful aw ghairihi ko wani anna ibrahim khalilur rahman lallai annabi ibrahim badatin allah ne rahama khatana lahu li sab'ati ayyam ya khatana lahu ishaqa li sab'ati ayyam yayi wa sai ishaqa kaciya a rana ta bakwai wa khatana lahu isma'ila li salata ashara sana sannan yayi wa sai kaciya annabi isma'ila yana shekara goma sha uku yanzu ka ga shekara sha uku tab da balaga ko amma dai kun hakan da Usman sun ce to lokacin wata kenan wancan da aka yi kwana bakwai shi kuma lokacin halas ya halasta waru ya ana bi Ja'far anna Fatima ta kana tahsil waladaha yawm as-sabi arwaito daga Ali Ja'far wannan bayanin mun mutu shi can baya lalle Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance tana yi wa ƴaƴan da ta haifa maza kaciya a rana ta bakwai ba dole ta za ta ɗauko abin yankewa ta yi a'a in ta sa aka yi ko ta aika su aka yi a yin ta ita ta yi akwai majalis ke kan majalisar murtal a jingina maka aiki bayan ba kai ka jagoranci aikin kai ne ba lalle ka zo ka ce wa ya gina wannan hanyar daga kano zuwa kaduna abuja wa ya fara gina ta kai ne za ka ce ai ne so nawa ka ganshi da kwangiri to aka ce ba ja da fursar ne to da shine sababin aikin da bayanin ce ba za a yi ba amma kuran aikin bai taka ko ɗaya ba sai da gama fenti ma ya zo ya yanke igiya aka tafa aka ce ya buɗe hanya shi ke nan dole wannan suna ce mai majal halar ne a larabci قال ابن المنذر وليس في هذا الباب شيء يسمى. kaga magana ya dunkulo magana ibn al-munzir yace gaskiya a wannan babi na tantance lokacin da ya halatta ko yake wajaba ai wa yaro kaciya babu wani abu da ya tabbata walaysa li waqti al-khitan khabarun yurja'u ilayhi wala sunnatun tustamal dangane da lokacin kaciya babu wani abu da ya tabbata wanda za iya komawa a dogara da shi wala sunnatun tustamal babu wata sunna da za a iya aiki da ita fal ashya'u ala al-ibaha dukkanin abubuwan bisa halarci wala yajuzu habru shay'in minha illa bi hujja baya halatta a haramta wani abu daga cikin su sai da hujja kar ka haramta yi a kwana na bakwai kar kuma ka haramta cewa a bar yaro ya kai shekara bakwai kar ka haramta ولا نعلم ما من منع أن يفتن السبي لسبعة أيام حجة iya karatun a iya sanin ba mu san wani abu na hujja ba wanda ke game ya hana yi wa yaro kaciya a kwana na bakwai wannan magana za ta same ta a cikin al-ishra za ta same ta a tafsirin qurtubi za ta same ta a cikin al-bayan na Imam al-Umrani za ka samu wannan bayanai a cikin al-majmu'u sharh al-muhazzab na Imam an-Nawawi a mujalladin shi na farko to wannan magana ce mai muhimmanci duk da ba lokaci kawai abin da yake da muhimmanci shine yaron yana da lafiya ba za a cutar da shi ba wannan kuma a cikin likitoci ko a cikin wanda mai kawai in kai haka shi kenan sannan kai kana da ra'ayin ai mashi a bakwai din ko ba kai ka yi mashi a bakwai din lokacin ba za ta gane shi ba an wuce wani ta yi ta ai rayuwa ya zo yi duniya kuma duniya na ba gidan zama ba ne a bari ya bakwai a yankai ya ci zaki fatar ka shi ne ya ɗauki darasi shi ba zai yanka wani ba ba zai zubar da jinin wani ba duka wani darussa ne to duk wanda mutum ya ce shi zai ɗauka dangane da abin da Allah ya azurta shi da shi na haihuwa to bai laifi ba wa fi sunan al-baihaqi ya zo a sunan na al-imam al-baihaqi min hadith zuhair ibn muhammad daga hadithin zuhair ibn muhammad an muhammad ibn al-munkadir daga muhammad dan munkadir yake ta jabir qad akka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-hasan wal husayn nabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka dabbar hakika ga al-hasan da husayn wa qatanahuma li sab'ati ayyam kuma yayi masu kaciya suna da kwana bakwai wannan hadisi da Imam bai yake fitar da shi a cikin As-Sunan mujalladi shi na takwas a shafi na ɗari uku da ashirin da hudu wa fi hadin hadisi Musa ibn Ali a ciki dai da hadisin Musa dan Ali a Musa dan Olai wannan na da yadda ke cewa dabti da sunaye in ka share wasanin abin za ka karanta saboda shi ne Musa al-Muta ba a ir ilafi amma asalin sunan mutum Musa ibn Olai in an ce Olayyu to shi ne tasgiri na Aliyu wani za ka ce Anas sai ka ce Unaisu Abu Ubayn to nan ma ka ce Aliyu sai ka ce Olayyu wannan karamin Ali daga Musa dan Olai ibn Rabahin yake ta na biha anna ibrahima khatana ishaqa wa huwa budu sab'ata ayyam annabi ibrahim yayi wa dan shandari ishaqa kaciya lokacin yana dan shekaru guda bakwai a yana dan kwanaki bakwai wannan bayani ya gabata wa fiha min hadisi akada shekuna yace malamin mu ya ci wannan magana ce ta ibnu taymiya a ibnu qayyim zai dunkula magana ibn al-qayyim idan ya ce malamin mu ya ce ina da bishiyar ta ibn taymiya ke yanzu magana ce ta manyan gabata ana cewa almama da bishiyar ta ibn taymiya Allah ya mai yin shi albarka yayi wallafe wallafe yayi da'awa yayi jihadi yayi gwagwarmaya yayi kaza yayi kaza yayi kaza tare da cewa ya sha suka an yi wallafe wallafe musamman wanda zai ba da lokaci ya wallafa littafi ko da yake mutunci kama da wannan bai rage shi da komai ba bai rage shi da komai ba wani lokaci ma zakin da wani zai rusa ta soka da shi sai zama kara kai kamar yadda wani waje yake ta aka ce ana ta zakin kai ce ai ai zakin galiban ma daga darajar da yake laulaki alun nari shi ma jawa ma kana yu'ran fa arfa fi bil'un sai wallahi bai cin wuta ga dangadan da take kama tararen wuta to da ba gane mai kanshi daga mara kanshi ba in yanzu ka je ka so tare da mai dubu ne kake ka daɗi ka sun ko su ganyaye ka zo ka bar faɗa musu toka ko koma ke ka kana so ka wani yayin kanshi ba za ka gane ba in kana so ka gane kanshin su ban ka musu wuta zaki kenan ka sa a zazzaƙe su a hahantare su to malam da raren wuta mai kanshi ya ci wuta zaki ya zaki kenan sai ka ji zaki yana gidan shi da mutum ma wani lokaci ya kai sannan ba za ka iya hana a ɗaje ka ba da an ce ga mutum yi ne ko bayan ya gama rubutun tasiri kamar alhitikan ne shi ne yau bai tika ba shi asali an ce ba bai tika ne wani amma ya ɗauko su yayi walastu bi naji bin maqalati sa'in walau kuntu fi gharin ala jabarin wa'ad ni na riga na yadda ɗari bisa ɗari ba zan taɓa kukuta min makalar ta sa'in daga zari daga maganganun masu suka ta ba ko me ne ke wani ya suka yake walau kun tafi rari ko da na je na samu wani kogo na shiga shi kogon a ina ala jabal a kololuwar dutse shi dutsen wani iri wa'ari mai wuyar hawa sai wani ya ce ka can can saman dutsen akwai mugun malami ban zan yi sauko ya karanta da mutane ya kai shi ko kuma idan ka zuwa ce ka zama ko duk su suke daga gwamnati da ta da farashi don suke na sau na yin jin sauki sauki ka zai zuwa in bai da kuɗi sai ce tun malamai suka samu karafe sa in ka ce me ya sa sai ce malamai suka zaɓe su bayan koma da wannan sun tattarar jarra ana ma wani sunai mai kama gundarin duk wanda za ka zaɓa ka je ka yi sakara amma ina abc kan aka yi ta cewa an ce ka yi istikara ka ce ba za ka yi ba kuma yanzu ya ce ka yi istikara ka ce ba za ka yi ba ai kai dai ɗaya ne kuma yanzu masara ta hau ba ka da kudin sayi kuma ka ce iya yin sire anya ba za ka yi asara biyu ba masarar nan ba ta sauka ba ko malamin dalin ta ba shi dan duk surun da ake hannu ba ta sauka ba sai sabuwa ta zo shi da shi ne gada an ce ka yi sakara da sai ka dinga ce ya Allah kai ka san gobe da shi da za ta tabbatar faɗaɗa in wani alkhairi ne kai mai ilhama in ba alkhairi bane ba ma kada ra'ayin zaɓin sallah ya kawo maka wani uzuri ko da lura ce ba kawai ka tashi kan kana ci mutum ka tashi da kana ganin jiri ka ce zaɓen nan ba zan iya zuwa ba shi kenan ko kuma kawai wata harka ta zo ta da in ka taɓa ma za ka ɗan samu wasu kuɗaɗe kuma aka ce gobe lahadi ake so da sassafe a saba'in bani in ka je zaɓe yake ba zai yi ba sai ka auna ka ga to da ne da na nesa da nan kusa bari a gama na kusa amma ka ga da yawa ba a yi ba shi yasa da na ji mutum na abin nan dan ce ka yi istikhara sai ga yana so take ya yi ba ka yi istikhara ka ba Allah zaɓi da ma Allah ta zama darasi ko dan gidan ku ya fito yin istikhara ya Allah in kana fulan wa fulan honorable alkhairi ne to Allah ka tabbata in ba alkhairi bane kada to shine sai sai Ibn Taymiyyah yake cewa fatana Ibrahim Ishaqa bi sab'ati ayyam annabi Ibrahim yayi wa danki annabi Ishaqa kaciya a kwana na bakwai wa fatana Isma'il inda bulumi yayi wa danki annabi Isma'il kaciya a dabda balagar shi fasara kitabu Ishaqa sunna sai kaciyar da aka yi wa annabi Ishaqa sai ta zama sunna في بني أعيائي وختام إسماعيل سنة في بني تلك أذكر ديوى النبي إسماعيل تلك دماء سنة بأعيائي يا أموى يا النبي إبراهيم ذرية كنا هريا النبي إسماعيل النبي إسماعيل أبايك وكاكا تنسمى كاتب صلى الله عليه وسلم Sura ka ga duka zuwa sunna ce, abin da yake da muhimmanci dai a tantance cewa ke ya ɗan mace kacin zai iya ɗauka, saboda lafiyar shi saboda kaza saboda kaza bayan wannan ma za iya da aka yi da wasu abaci mahaifiyar shi kila karatu take yi ba zai yi kuma ta bashi a gida ba kila kai ba za ka iya siyan matsalin nan ba madara ba kila ba ka iya yarda yaron nan daga haihuwar ke fara shan dubu bakwai a sati ta ga sai maka yawa kudin fiya goma shi kaɗai kaga aka ce kuma ga itace gida ana wanka ko za a yi arba'in biyu da ragon suna ran nan ya cinye to sai ka auna ga to yanzu da ai maki kaciya ka rika siyo maki madara ta bakki a gida kila goya shi zai wahala da a bar shi da kaciyar ta ci gaba da fita da shi in ya daga a yi mai in ta gaba karatu sai ka auna ga ga wanda yayi kaga wannan kuma ya rage naka duk wanda ka zaba kana da sunna akai kyawa na wancan karin mun san maka haihuwa sunnar annabi ibrahim sai game da annabi haba yaya wannan kada mun dawo Ismail wannan shine ko fiki ba a rayuwa ka auna ka auna sai ka nemi mafita malai sai wallahu alam Allah madaukakin sarki shine masani sai alfaslu sabi'u fasali na bakwai yi bayanin hikimatu na haitani wa fawaidi cikin bayanin hikimar shar'anta mana yin kaciya da kuma fa'idodin da ke tattare da yi wa yaro kaciya. Ni da kai idan muka jagoranci yi wa ɗan kaciya, wata hikima ke cikin yi wa yaron kaciya. Ko kuma shi mutum da a karan kanshi iyaye mahaifa suka jagoranci yi maki kaciya wata hikima ke cikin yin wannan kaciya. To sanin waɗanda fa'idodi ake samu ga wanda aka yi wa kaciyar ga waɗanda suka jagoranci kaciyar da zartar da wanzar da ita wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam bare kai da kaitan ita kaciya min mahasin shara'i yana daga kyawawan ayyukan shari'ar musa musulunci allati shara'a Allah subhanahu li ibadi wacce Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta gabayin shi Allah ne ya shar'anta mana ita wa yujammilu biha mahasinahum az-zahirata wal batina kuma ita wannan kaciya da ita sai Allah ya ƙara tsawata kyawawan mu na bayyane da kuma kyawawan mu na ɓoye kenan wajen jiki zai kyau saboda kaciyar da aka yi wa mutum zai iya ɗaukar haka ko kuma a'a wanda aka yi mashi kaciya hatta fuskar shi ko cikin shi da yake fuskanta ko tunkarar mutane da shi zai kara kyau ɗayan biyun wannan ma'anonin sannan zai kyautata jikinmu ko yanayinmu na ɓoye wai na fa'idodin duk za a same su a cikin kaciya ya ce fa huwa hukam mirin lil fitara ita wannan kaciya mai cikawa ce da fitara abinda suke cewa ma'anar kalmar fitara ita ce abin da shari'a ce ta zo da shi kuma sai umarni da yi kuma ta kwadaitar kuma Allah ya kyakkyawan tanadi kuma gwaggwaban sakamako ga wanda ya aikata to amma ko da babu waɗancan ababe in ka samu ɗabi'a mai hankali mutum mai kyakkyawar ɗabi'a ta asalin halittar shi bai makwataka da mutanen banza sun gurbata ta ba to shi ma zai ji cewa ko ba aya ma zai wancan abu to kaciya na ɗaya daga ciki to da in ka ga mutum na sukar kaciya to gaba ɗaya ya bar fitar shi na ɗan adam akwai yiwuwar ya sa rigar dabba kamar tare da shemari ko ya hamilu asfara lallai yana da ɗabi'u ko irin na kare ko na wata dai dabba ko jakin gaba ɗaya to da ka ita kaciya tana cika fitara allati fatara huma alaiha wacce Allah ya ɗabi'antar da mutane a kanta sai za ka ba ne suka ka dai duba yanayi irin na kaciya yanka ba za a yi ba rauni ba za a ji amma murna kuma za a gane yi me yasa saboda zukatan waɗanda suke jin daɗi an ma yaro kaciya kace da aka zubar mashi da jini kace da yake ta tsala ihu kace da sai an yi allura kamar ya yi shimfiɗi saboda zukatansu suna kan ɗabi'arsu ta asali inda za ka ja wani bature daga jerin wannan shi da sai ko sai kai no no no no akwai haƙƙin yara ba za yi mushi ba kan kyale jaki ne wannan ya fita daga fitira shi ta mutane ya aro wata fitira ta dabbobi ya sa za ka kai da shi ba za ku iya fahimtar juna ba saboda kai kana nan tsallaken duniyar mutane kina tsallaken duniyar dabbobi yaran ka ma ba ganewa da yi ba sakonninka da maganganunka ballanta na ka jawo nafsi ai ka kusa ta shi kenan sai kokarin auka maka wani hada saboda haka ne kana min tamamil hanafiyyati millati ibrahim ita ka ce sai ta zama tana daga cikin ciko na miƙaƙƙiyar hanya ta addinin annabi ibrahim shine musulunci kuma ka yin kaciya kama hanya ne zuwa ga kyakkyawan tafarki ko miƙaƙƙiyar hanya don yin addini irin na annabi Ibrahim mana yin addini na musulunci wa aslu mashru'iyyat al-khitani asalin shar'anta kaciya da takmil al-hanafiyya an yi ne don a cika wa mutum bin miƙaƙƙiyar hanyar nan ta musulunci mutum ga musulunci yana yi ya kama hanya dodar ba ma yaya sai an kai mishi kaciya da yake zama cikakken mai bin tafarkin addini fa inna Allah azza wa jalla domin shi Allah madaukakin sarki lamma ahada ibrahim wa'adu yayin da yayi alƙawarin alƙawarin da yayi ga annabi ibrahim ayyada ala kullin nas imama da cewa zai sanya shi jagora kuma shugaba ga mutane wa wa'adahu an yakuna abad li shahubi shuhurin kathira kuma ya alƙawarta mai cewa zai sanya shi ya zama uba ga al'ummomi da yawa kaga annabi ibrahim ai uba ne kowace al'umma da take kokari take ce nata ne sai dai kawai shi na musulmi ne wa an yakuna al-anbiya wal muluk min sulbi kuma Allah ya baki alƙawarin zai sanya annabawa da sarakuna manya manya wanda za su jagoranci ko suka jagoranci rundunoni da ɗaukaka addini su zama min sulbi daga tsatson wannan mutumi annabi Ibrahim kenan wa an yakura naslu kuma Allah ya alƙawarta mai cewa zai yawaita zurriyar shi zurriyar ta annabi ta annabi Allah zai yawaita ta وأخبره أنه جائر بينه وبين نفسه علامة العهد كما ألا كما يبعد الأبار سوى زي سنيا وتعلامة تتكي بمبن سوى فكاني شي دعائنش فأنا النبي إبراهيم دعائنش Allah zai ba su wata alama da za ta iya bambanta su da wanda ba su ba, da kagirai ko mushrikai kenan. shine wata alama ce ayyakinu kulla mauludin minhu su rika yin kaciya ga kowane yaro daga cikin su wa yakunu ahadi hada ni saman fi adsabi sai wannan wa yakunu ahadi hada ni saman sai wannan aikin da muka dora musu na cewa su rika yin kaciya na umarni kenan da muka ba su rika yin kaciya sai da wata alama ce da za ta wanzu a jikin su da haka falakaitanu alamun da ke kuli bimin da ibrahim yanzu ita kaciya alama ce ta shiga cikin addinin annabi ibrahim wa hadha muwafiqun li ta'wil man ta'awwala qawluhu ta'ala wannan kuma ya dace da fassara wanda ya fassara fadin Allah madaukakin sarki da ce sibagatalla ridan Allah wa man ahsanu min Allah sibaga wai to wa ma yake Allah iya ri akwai malamai da suka ce to wannan rin abin da ake nufi da shi to kaciya suna ka yanzu kaciya ke rina da an mutum kaciya an sibgar shi an rina shi yanzu ya an sa mashi wata alama take nuni da cewa shi ne shi musulmi ne daga cikin manyan alamomi ga kaciya haka annabi ibrahim manzon sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi bayani yadda ake yadda ake wa ake mawa da balala da waye duk da su sauran alal hakikani sun yi tawili cewa eh to wannan magana kaciya ake nufi wannan magana ce mai muhimmanci Abdullahi dan Abbas haka ya faɗa Mujahid ibn Jabal haka ya faɗa Al-Imam Qatada haka ya faɗa Qatada ibn Di'ama kenan haka Al-Imam Al-Farra haka Al-Imam Al-Sajjad in ku duba tafsirin mun abi hatim da tafsirin bagawi da tafsirin qurtubi da al-wasi suna da imam al-wahidi duk sun kawo inda manzon cewa dana ba ka duba dalalin ta tafsiri ko shi kada ya isa sai mu ga tafsa ya ce kaciya yake ne rini ne stam ne Allah ke musu wanda ake wa kaciya da sunan addini Allah ya mishi stam a ga ba ma fatar kuma ba fatar ce kuma Allah ya mishi stam kuma ya zo ya saki layi da ke falakaitar lalafaɗi da haka ita kaciya ga waɗanda suke kan tafarkin addini da matsalata sirki wa tani da ya umba da sabili ta yi tana da matsayi tana da kamanceceniya ga baptisma da masu bautar kowa suke yi in an ce asibugu da kuma tani tani shi ne abin da ya ce an fashi baptisma na ta fashi baptisma kala kala ne sai ka samu ruwa ka a nutsa shi a nutsa shi shi ke nan sai farko yake ruwa shi ke nan yanzu ka zama tsantsan kirista duk fatan da kowa bayan an an yaki shi farko zai ce ya yaki eh eh bona ake yanzu yadda ka san ka yau ruwa da dalhumu sai da ci gaba kuma da kannai ci gaba da kannai ci gaba da kannai na yana kara ba da baiku wadana kuma sai ya koma sai ya ce an sake ya ce mashi amma duk ba ta yabo ba to me ya ne wanda ya ce ba kaga ai da sauran na aka ba to kaciyar da ake yi inda mu musulmi muna da baptisma to da kaciya ce baptisma to amma kuma ai kaciya ta tsara baptisma kaci baptisma ba Allah ya ce ba kaciya ko Allah da manzo suka karanta kamar yadda malamin yake da anan baya da haka kan biyu tsakiruna wuladahu su kiristoci da baptisma suna cewa wai suna tsarkake ƴaƴansu bi za'alihim da riyawarsu hina yasbuhu lahu fil amudiyyati lokacin da suke rina su ko suke nutsar da su a cikin ruwan da suke masa baptisma ta ko cikin wanda suke da ko ake a nufe da mutum ko a koma kanki a ruwa ko ma dai ya suka yi baptisma sai to suna yi ne wai da niyyar wai da fatar wai an karfafa mutum wai kudu da suna kan al'ada tsara da tsiraniya to daga baptisma ne mutum ya zama cikakken ba na tsari fasira an ba su hana hudu da kuna fa'i su ga talhanafiya sai Allah madaukin sarki ya shar'anta wa musulmi masu yin miƙaƙƙiyar hanyar musulunci rini irin na ma'abuta miƙaƙƙiyar hanya ita ce kaciya wajen alami sama hana fitar ya sanya wannan rini a matsayin alama ta kaciya alamar kaciyar ita ce rinin fakar yake sirgatan na rini irin na Allah wa man ahsanu min Allah ya sirga wai waye kai Allah ya ri amsar ita ce ba aya ce da yake fi sun bakara ko dan ya ce فقد جعل الله سبحانه السمات علامة لمن يذاق منها إليه المؤلم بها وقد جعل الله سبحانه الله مدرسين سركيا سنيا السمات وتنشن alamomi ko ayyuka alamatan Allah ya bayar da su alama liman yuzaku min ahiri da wanda ake jingina shi zuwa ga wancan addini wanda ake jingina shi zuwa ga musulunci to kuma sai ka shar'anta mashi kaciya al-muqlamu biha a matsayin wanda yana da alama ita ce alamar shi ita ce alamar shi da an gaishi shi ke nan tattalin cewa eh masha Allah wannan shi wani hadan nasu saboda haka ne mutane masu da kasance ya simu da dawa ko sun sata daga hikimar Allah sun kwafa Allah ma yana mana ya na shi na alama ba me wata alama dai ya karanta musu kaciya to shi ke nan a to ne bari in madoki na alama sai madoki na alama bari in mataki na alama sai mataki na alama albadari na da lakuni na da lakuna duk sai musu alamomi to daga nan da mutane su kuma suna ma dabbobin su alama wa fawashiyu da dabbobin su na kiwo dabbobi na ni'ima da anwa istimati da nau'uka daban-daban na alama hatta ya kuna ma yuzaku minha ila kulli insanin ma'rufan bi simati har ya zama abinda za a dingina abinda hatta ya kuna ma yuzaku minha har ya zama abinda za a dingina daga gare su waɗannan da aka yi wa alamomin ila kulli insani fa'am to in an tashi dingina dabba sai a dingina ta zuwa ga wani mutum sananne bi simatihi da alamar shi kuma in sai kace to shikenan duk wani rago nawa zan maka alamar shi jan dan kunni a kunnen dama shikenan ka zama alamar ka wani kuma yace to shi kuma girin din dan kunni a kunnen hagu wani yace zai shafa mashi fenti a gaban goshi wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani irin wannan simatin wanda za ce a tsaga jiki to duka wannan simatin kowa sai yana cikin da nashi to da kada an ga dabba ko sai a gane wannan dabbar wane ne balan ba za a taba ta ba ko kuma in makuwa ta yi sai da yansu gidan da za ka yi ta sun ba mace kuno hadihin simatu sannan ita wannan alamar za ta iya kasancewa mutawarasatun wacce za a ci gaba da gadar ta ne fi ummatin ba'da umma al'umma bayan al'umma kuma na abun haka ne ta ce tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau ba mata ba kuma ba na jin akwai wani tunani da cewa za a mata ba za a mata ba saboda ne ta dace da fitara Allah da manzo sun yi umarni da yi ga tafke da hikimomi da fa'idoji waɗanda malamai suka iya bayyanawa. Sunaka abu ne da zai wanzu, abu ne da zai shuɗe, har zuwa al'umma bayan al'umma al'umma bayan al'umma har zuwa karewar duniyar gaba daya yana saboda ne lokaci sai mu tsaya nan sai mu tashi mu ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala alaman da mai yuza ku ile سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله